السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم اللهد ashirin da ɗaya ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da talatin da ɗaya ga watan March miladiya dubu biyu da ashirin da hudu. za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna. Muna cikin jizu sani a periodic tafsir na maulanmu sahibul faidati Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala an shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya. Yau za mu tashi aya ta biyar a cikin suratul Anfal Malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
أعوذ بالله الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفج أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية barkanmu da yau barkanmu da azumi bismillahir rahmanir rahim kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun a هذه الآية شيخ رضي الله تعالى عنه أشكم فسر وأن آية ya ce kun ga wannan aya nazalat fi gazwatu badril kubra ta sauka ne akan sha'anin yakin badar babba har kana khairan lahum hakika yakin ya zamanto alkhairi ga su muminai duk da ba su so aka yakin ba amma ƙarshe yakin ya zame musu alkhairi farko ba sa so a yakin amma daga ƙarshe sai suka ga amfani a cikin yin yakin fakazalika aidan to haka nan kuma sha'anin raban dukiyar ganima ita ma dukiyar ganima ba su so aka raba ta yadda annabi ya raba ta ba kowa yana da zabi tsakanin shuyukh da shubban shuyukhu suna so a basu shubban suna so a basu waɗanda suke tara ganimar su ma suna so a basu to amma sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya wa ma'aiki alaihi salatu wassalam umarni ga yadda za a raba ganimar to ƙarshe sai ya zama alkhairi a gare su wa zalika wato bari ku ji yadda abin ya faru anna abu sufyan qadima bi'ire min ash-sham abu sufyan ya dawo daga fatauci da ayari na kayan kuɗi da kayan abinci sun dawo daga sha a wancan zaman mun gaya muku cewa mutanen makka a lokacin tafiya biyu ce take haifar musu da tattalin arziki idan wannan tafiyoyi guda biyu suka dakata ko suka karye shikenan makka ta karye shine tafiyarsu zuwa ƙasar yemen da tafiyarsu zuwa ƙasar sha wanda har Allah tabaraka ta'ala yake goranta musu bi ilafi quraish ilafihim rihlata shita'i wa sayf wannan tafiyoyi guda biyu suna yin ta zuwa Yemen zuwa ƙasar Sham to tafiyarsu zuwa ƙasar Sham bai yiwuwa dole sai an biyo ta kusa da Madina kuma mun gaya muku cewa dukiyoyin da suke juyawa suke kasuwanci da shi da yawan dukiyar na sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi musu kwace da fin karfi duk mutumin da zai hijira ya taho madina to ya bar dukiyarsa in yana da shago ya kai hamsin shagunan duka na mutanen makka da gidaje da dukiyoyi da gonaki duka sun kwace wa sahabbai sun mai da su mallakin kansu to da suka yi wannan tafiya suna dawowa sai mala'ika jibril ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ga mutanen makka nan abu sufyan ya taho da dukiyar sahabbanka kuma dukiyar mai yawa don biliyoyin kuɗi in aka lissafa a yanzu ba dinari dubu hamsin dinari dubu hamsin to idan ka lissafa abin nan yana tafiya na ce muke tattaunawa kusan dinari dubu ana neman kusan miliyan ɗari biyu da talatin miliyan ɗari biyu To, idan ka lissafa nan miliyan, biliyan biyar, biliyan biyar kudin wasa ne? Mata wanne? Biliyan biyar. Ƙananan kudi ne? Sun fa haka ma. To sai Jibril ya gaya masa ce ga sunan sun tau kuma mutum arba'in ke kula da dukiya. Kaga mutum ɗari uku da sha uku in za su faɗa da mutum arba'in ai tattace su za su to shi ne sai suka fito Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbansa shi ne nan yake gaya mana cewa wa zalika anna aba sufyan kadima bi irin min ash-sham ya gabato da shi da ayarin fatake daga kasar sham فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ليغنموها sai suka fito da sabansa dan su ribaci wannan ganima fa'alimat quraish sai quraish suka samu labari a lokacin ba waya ba amma saboda saurin isar da sako Abu Sufyan mutum ne mai wayan ƙwarai bai yawo da ayarin haka in an zo ruri sai a yi zango sai ya ɓadda kama ya irin shiga buzaye sai ya shiga cikin gari yana yawo yana gani yaya akwai matsala a gaba aka yi dinga yi to garin wannan binciken har ya samo labari to dama shi tsohon fat- matafi ne sai ya canza hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa bai zaci Abu Sufyan zai canza hanya ya bota hanya ya rade ba dan ba kowa bane ma san wannan hanya ta gabar teku ne sai ya je ya bi ta gefe ya kiwaya sai ya sa badar a hagu kawai sai ya kiwaya sai maka bayan da ya aika a gaya mutanen maka sai ya sake aika musu ce ku zaman ku na canza hanya na kusa isowa fakar da abu jali sai abu jali ya fito wa muqatilu makkata tare da manyan sojoji ko barada ko yan daban makka mayaka liya zubbu alha domin su ba wa dukiyarsu kariya wa humun nafiru su ne waɗannan ayari wato na mayaƙa. Kun san ayarin biyu ne, al'iru ko al'iru wal nafiru, al'iru wal nafiru, akwai ir akwai nafir, ma'anin iru shi ne ayarin da take ɗauke da dukiya, nafiru ayarin da take ɗauke da makamai, shi ne ma'ana. ka zanci al'iru ayari wanda ke ɗauke da dukiya da abinci in ka zance nafiru ayari wanda ke ɗauke da bindigogi da takubba da masu da kibiyoyi da kwalkwali da firke shi ne za ka larawa suna cewa al'iru ma juriba alaihi ta'amu min al'ibli والبعير وغير ذلك wato ma'anan iru shi ne ayarin da ya ɗauko kaya tare da raƙuma da dawakai da jakuna buhu-buhu na abinci buhu-buhu na kuɗi wannan shi ake kira iru ma jilba alaihi ta'am min qawatil ibli wal bigari wal hamir shi ne za ka ji laraba suna buga misali suna tawai fulanun lafil iri wa lafil nafiri fulanun lafil iri wa lafil nafiri mu kuma da wasu sai mu ce wani ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko wani ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko haka nan karamin yaro ma ana iya subanta shi haka to annafiru shine qiyamu ammatin nasi liqitalil adui mutane su haɗu su ba mayaƙa ba ba sojoji ba amma saboda maƙi ya tunkaro su sai su tashi su ɗauki makamai domin su yaƙe shi to shi ne in yaro bai balaga ba sai a ce a lafil ir wa lafil nafil wani shi ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko mutum bai da kuɗi bai da ilimi shi ma ana gaya mai haka ba ilimi ba kuɗi da jinka Allahu akbar wani shi ba shi da tsuntsu ba shi ga tarko tsuntsun shi ne iru tarkon shi ne nafiru shi ne ya ce bakar da Abu Jahl sai Abu Jahl ya fito da ya ji labari cewa an tare Abu Sufyan ko kuma za a tare shi wa muqatilu makkata da ainihin mayakan garin Makka ne zubbu anha domin su bawa wato su ba da kariya anaha daga barin dukiyarsu wa humun nafiru su ne wannan ayari na mayaka wa kaza abu sufyan bil iri dariqa sabit abu sufyan saboda tsohon matafi ne ya san hanyoyi kawai sai kama hanya sai bonu lungu ya bonu loko kawai sai ya fita ta gabar teku sai ya bulla sai ya barbadar a hagu kawai sai gashi a maka shi kuma manzo Allah ya fito da sabansa suna so su tare shi shi kuma ya kewaya ya bar inda take fanajat sai wannan ayari na fataki da Abu Sufyan ke jagoranta sai ya kubuta faqila li Abi Jalin sai aka ce Abu Jal irji shikenan dukiyar mu ta tsira mu koma gida fa aba sai ce wane mutum ai mu ba mata bane ai mu ba ragwaye bane mu za a yi ma wargi mu za a ce za a tare mana dukiya yanzu Muhammadu har yayi ƙarfi sallallahu alaihi wasallam har har da zai ce zai tare dukiyarmu ai in muka muka kyale shi ba mu san abin da zai faru ba gobe to da kai ko kowa ya kyale ni ba zan kyale ba shi Allah ya yi zai zama mushi a wurin shikenan wasaru ila badr sai ya taho da shi da sojojin shi mayakan shi suka zo rijiyar badar to a daidai wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wani wuri ana kiran shi wadi zafiran wadi zafiran sai malaika jibril ya zo masa sai ya ce masa ka san abin da yake faruwa ya ce ina jin ka sai ka ga mai ya ce abu zubiyan ya gudu ya canza hanya ya ce amma Allah ya turo ni in gaya maka ɗayan biyu wallahi duk wanda kake so zai baka in kana son dukiyar nan Allah ya ce in gaya maka zai riƙe Abu Sufyan da wani dalilin da shi ma bai san shi ba ka bi shi sai ka same shi ko ya kusa shiga maka Allah ba zai bace ya shiga ba sai ka zo ka same shi kenan sai maza Allah ce to banda wannan fa sai ya ce banda wannan Abu Jahil ya fito da ƴan daba duk wani makiyin ka bakin maki ya ɗauko makami shi ma ya fito su su abu sufiyan su arba'in ne ku kuma ku ɗari uku ne da sha uku saboda haka kun fi ƙarfinsu amma abu jahal ya fito da mutum dubu kuma kowa da makami kuma kowa ya ƙoshi kan dawakai da raƙuma ku kuma abin hawan kuma guda uku ne takalma ma sabon ka ba su da shi takubban ma babu wani ice ya ɗauko ya ce amma ubangiji ya ce in gaya maka in kana so ka zaɓi ɗaya ko su abu jahal ko abu sufiyan in abu sufiyan ka zaɓa dukiya za ta dawo hannunka idan ka zaɓi su abu jahal Allah zai baka nasara kafirci ka gama karya shi ke ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dama ba duniya ke nema ba abin da ya hada shi da ita wai shi yana cewa fa aqlil bi dunyan nasi inda nabiyina fasiyan waqtul wajdi aw waqtu ma'dani فيولي ولا يبكي وغير منكس ترى أكرا يولي بوجه مكسم أتيتك يا خير البرية أبتغي منالا جسيما من جواد مقسم كما قال الله صلى الله عليه وسلم yace ni ba dukiyar nake ne ba kafircin nake so in karya dukiya ta wuce ta sha zaman maguzanci da shirka shi nake so in shafe a bayan ƙasa ina so duniya ta kaɗai ta Allah kawai. To, ya ji wuri zai ce, amma kai shawara da mutanen, na baka lafiya, ya wuce kawai. To shi ne a nan za ka gani ga nan fa shawara sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa ya yi shawara da su. Wa qalin ce da su inna Allah ku sani cewa Allah ubangiji na ubangijinku. Wa ajani yayin alkawari idan ba'ifatayn zai ba ni ɗayan jama'u biyu, ko dai jama'ar iru ko jama'ar nafiru. Jama'ar iru Abu Sufyan ne ke jagoranta, jama'ar nafiru Abu Jahal shi ke jagoranta. Wannan dukiya za a samu, wannan kuma martaban la ilaha illallah ce za ta ɗaga sama. Saboda an bani zaki. fawafaquhu ala qitalin nabil sai suka yi muwafaqa da annabi alaihi salatu wassalam a bisa ayaki ayarin tawagar jama'ar sojojin makka mayaka wakar ya ba'dhum zalik waɗansu a ciki kuma sun suka ce a wa qalu suka ce dalilin mu lam nastaqidda lahu mu ba mu shirya wa yaki ba wani ma saboda ya ganci ake ce wallahi ni ko karyawa ma babba ni wallahi ko karyawa ma bari ba dama da na ji an ce dukiya dan wallahi ya rasulullahi shaguna na sun kai wurin goma a hannun mutanen nan ina da gonaki ina da kaza ina da kaza shi yasa ni ma na fito amma wallahi ko karyawa ban ba وقالوا suka ce lam nasta'idda lahu mu ba mu shirya wa yaki ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa hadhihi gazwatu badr wannan shine yakin badar ya faru ne fil ami thani min al hijrati wato a shekara ta biyu bayan hijira kharajat iru quraishin fataki ko ayarin jama'ar fataken quraishawa sun fito min shani daga ƙasar sha sun je sun kasuwanci an ci riba mai yawa za a koma gida garin makka wa kharajan nafiru sai su kuma ayarin tawagar mayaka suka fito min makkata daga garin makka وعد الله النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين في الله تبارك وتعالى يوى النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم على كور زي باش دين جمعو بيو هو دي آير لكي دوكي دوكيا هو كما آير لكي دوكي دمكامي فجمع المهاجرين والأنصار daga nan annabi alaihi salatu wasallam sai ya tara sahabbansa mutanen makka da sahabbansa mutanen madina ya nemi shawara wa ƙara yake da su hazihi quraishun ga quraishawa nan sun fito hazihi quraishun ga quraishawa nan kharajat sun fito bi khailiha wa rijliha bi khailiha da sojojin saman su wa rijliha da sojojin ƙasar su wato sun fito da mahaya dawakai da kuma waɗanda suke tafi a ƙasa. To an yanzu ne a yaƙi sai a ce sojojin sama da sojojin ƙasa. To a wannan lokaci sun fito gaba ɗaya da sojojin sama da sojojin ƙasa wa adadiha sun taho da adadinsu mai yawa wa udadiha sun fito da kayan yaƙinsu wasu lahiha sun fito da makamansu Quraishi ta fito a shirye. Ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai musu kumbiya kumbiya ba. Ba zai kumbiya kumbiya ba. Shi ne yake biya musu gaskiyar yadda abin yake. Wanda zai zo a je a yakin bismillah kawai. Wanda zai gudu ya gudu. Amma dai ga yadda abin yake. Ga Qurayshawa nan sun fito da sojojinsu na sama da sojojinsu na ƙasa da adadi mai yawa da makamai da kuma kayan yaki. Wa hazal iru su kuma waɗannan ayari na fatake wanda Abu Sufyan yake jagoranci laysa ma'ahum sila su ba su da makami kuɗi kawai waɗannan da za mu fuskanta suna ɗauke da makami ko ba kuɗi a wurinsu waɗannan kuma suna ɗauke da kayan kuɗi tsaba kuma ba makami a hannunsu waɗanda suke ɗauke da kuɗi ba su da yawa mun fi su yawa waɗanda suke ɗauke da makamai sun fi mu yawa annabi duk ya fito ya gaya musu wannan sai ya ce musu ila ayyihima na kharuj ku bani zabi waɗanne za mu fita mu fuskanta mu fuskanci abu sufyan wanda yake ɗauke da raƙuma da dawakai da jakuna waɗanda aka yi musu lodi na kayan kuɗi ko kuwa mu fuskanci ayarin mayaƙa wanda abu wanda abu jahal yake jagoranci waɗanda suke ɗauke da makamai manyan makamai ila ayyihima na kharus وكان يحب صلى الله عليه وسلم على الخروج الى النفير amma annabi ya boye a zuciyarsa shi so yake a fuskanci Abu Jahal a karya shi a karya kafirci a yaƙi wannan mutanen mutum dubu din nan shi annabi zai gani yawa Allah yake kallo kawai in ba wanda yake kallon Allah ba ya za ku ɗari uku ka ce a fuskanci mutum mutum dubu kuma cikin ku da yawan kuma azumi ma ake dan cikin Ramadan ko azumi wani ma ko sahur bai ba kuma gashi ba makami ice ya ruku ba doki a kafa ake tafiya kama ƙara surin ma an gaji shi annabi ya ce to waɗanne za mu fuskanta ku gaya mu waɗanne za mu fuskanta shi annabi alaihi salatu wasalam ya fi so a fuskanci wato ayarin mayaka su ne nafiru فقال جماعة في ودن جماعة صحابي sai suka ce na karji ilal iri ya rasulallah mu kyale mayaka mu fuskanci ayarin fatake waɗanda suke ɗauke da dukiya mu karɓi dukiyarmu mu koma gida mu jajari wa iyaka wallahi ya rasulullah kai kanka ka shedinka daga fuskantar mayaka sallallahu alaihi wasallam kun san wannan wancan zaman da muka yi na gaya muku kar ku ji an faɗi wani abu haka ku ɗauka ko sahabbai ba su san darajar annabi ba farkon abu haka yake daga maguzanci ya fito da shi ba ya kawo su musulunci ba da daɗewa ba su gama sanin ma haƙƙin su ba su gama sanin abubuwa da yawa ba shekara biyu ne da yin hijira to da haka hatta yakin ma tunda ba a taɓa yin yaƙi a musulunci ba farkon yaƙi kenan to ba a san yadda za a yi da ganima ba tunda Allah bai taɓa halatta wa wata al'umma ganima ba sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ka shi yasa kowa yake cewa shi za a ba shi za a ba ba wani kunya ba tsoro ai na fi kowa jarumta ai ni na yi kaza na yi kaza wannan duka farko ne da rashin sanin yadda abin yake to da sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka wan nafir ka shidinka daga fuskantar ayarin tawagar mayaka fagadiba sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya fita ta ya fushi dama kun san baya fushi dan kansa waya gadabu lil maula sai an taba Allah wa qala fi annabi alaihi salatu wasallam fi danna fushinsa sai kawar da kai daga masu cewa kar a ji a fuskanci ayarin mayaka a fuskanci ayarin fataki sai ya juya fuskarsa sai yana cewa sahabbai ashiru alayhi bin ra'i ashiru alayhi bin ra'i ashiru alayhi bin ra'i da Allah a sami mutane masu hankali wanda za su bani shawara da ra'ayi mai kyau ba shi ne ba ku bani shawara ku bani shawara ku bani shawara shi kuma ya ɓoye abin da yake ran shi ku bani shawara shi shawara shi a karya kafirci kawai ba magana wai a ji a fasa dukiya ba ruwan shi da wani dukiya ku bani shawara ku bani shawara ku bani shawara mai kyau kala abubakar wa umar sai sai na bakar da umar da suka ga haka sai suka tashi sai suka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam murna bi ma shi'ta wallahi ba magana shawara cikin mu duka ba mai magana da Allah sai kai kadai ku yi maganar ku kai da shi ka ba mu umarni kawai mu tashi to da ka ba wani maganar mu ba ka shawara yi magana kai da Allah mu kuma ka gaya mana abin da Allah ya gaya ma a yi shi za mu murna bi mashita ka umurce mu da abin da kake so murna bi mashita ka umurce mu da abin da muke so sai Allah ya ji sauraron su sai kawar da kai kaman bai jima mai suke cewa saboda annabi yana da wata manufa a zuciyar shi mutanen Madina yake so su magana ka san kafin ya zo Madina an yi alƙawari mutanen Madina sun ce za su kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukar yana cikin Madina ba su alƙawari in ya fita daga Madina za su kare shi to haka zai iya yiwa aka ce za su ce a mu ba ba yi alƙawari da mu ba mu da ma an yi alƙawari da mu in maki ya zo ya iske ka anan za mu shiga amma tunda za ka fita a dawo lafiya sai sa annabi ya sauraron mutanen Makka sai yana ta cewa ashiru alayhi jarra'i ashiru alayhi yana kallon mutanen Madina yana ashiru alayhi su kuma sun shiru ku bani shawara yuraddidu hadhihi kalima annabi yana maimaita wannan kalma ashiru alayhi bir ra'yi ku bani shawara da ra'ayi mai kyau ashiru alayhi bir ra'yi ku bani shawara da ra'ayi mai kyau fa qala al-miqdad bin al-aswad anan sai miqdad dan aswad sun yi tashi sai ce murna bi ma shi'ta ya rasulullahi ka umarce mu da abin da kake so falau amartana an naquda al-bahr wallahi da za ka yi mana umarni ba wai mu je fagen daga ba wannan baharmaliyan nan tekun nan ka ce duk mu tafi mu fada wallahi za mu fada la khudnahu ma'aka wallahi za mu je mu kutsa mu fada ciki tare da kai falan yazal al mustafa sallallahu alaihi wasallam yuraddidu shi ma annabi ya saurare shi ina magana annabi ya juya ya ce ashiru alaihi ra'ayi akwai waɗanda annabi ke so su yi magana sun ci yin magana sai annabi ji yana cewa ashiru alai bin ra'ayi ku bani shawara da ra'ayi mai kyau hatta qala lahu sa'ad ibn ubada to anan ne fa shugaban mutanen Madina duka shi ne sa'ad ibn ubada yadda sayyidina abubakar yake a cikin mutanen makka haka shi kuma yake a cikin mutanen madina shi ne shugaban su shi ma sai ya motsa an gane ko shi ne ce huwa qaulun zakarahu al-qurtubi a shafi na 374 a cikin juz'i na bakwai a cikin tafsirin qurtubi to da sa'ad ibn ubada ya tashi sai ce ka annaka turidul jawaba minna ya rasulullah sai ce ya rasulullah ina ganin kaman mu kake so mu yi magana ko ya rasulullah kaman kana so mu yi magana ko ka annaka turidul jawaba minna ya rasulullah nahnu al-ansar mu sunan mu ma mace makanka muna ganin kaman mu kake so mu jawabi qala lahu na'am sai annabi ce kwarai kuwa wallahi ku nake so ku yi magana ku nake so ku yi magana saboda ku ne nake da alƙawari da ku ku yi magana sai suka ce ukhruj mina ila barkil gamadi fi abdul habashat ya rasulullah ba maganan mutanen makka ba wai mayaka ka fita da mu wani wuri da ake kira barkil gamadi da ke kasar habasha inda ake mayaka na gaske wanda in mutum ya ji labarin su ma a da daddare ba zai iya bacci ba in ka so fita da wurin ko ba ba makami za mu duka khud min al bahr ya rasulullah ku tsada mu cikin teku idan akwai aljanu a ciki ka ce mu yake su wallahi za mu yake su khud min al bahr in shita in ka so ka kutsa da mu cikin teku a wallahi mun rantse maka da Allah la naqulu ma qala banu isra'il mu ba za mu gaya maka irin abin da banu Isra'ila suka gaya wa Annabi Musa alaihi salatu wassalam ba me suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ka san marasa kunya in kana so ka ga mara kunya na gaske original ba jabu ba ka ga ba yahudi ba yahudi bai da kunya sab suna gaya annabi Musa da aka zo garin Jabadirawa suka ga kattin mutane suka ce yanzu waɗannan ne ubangijin na sai ce mu je mu yake su Musa kalle su ba to shi kenan ka gaya ubangijin naka ba za a je ba ku je ku bi kai da shi ku yake su mu muna nan ba inda za mu to wannan inna hauna qa'idun shine gani har yanzu ba ta san kasar su ba arba'ina sanatan yatiyuna fil ard shekara arba'in suka shiga cikin tihu in suka tashi kamar daga nan Kaduna suka tafiya mai nisa kamar daga nan zuwa Borno ko daga nan zuwa Kano in an gaji na kwanta aka yi bacci aka huta in suka farka sun su gansu a Kaduna kuma Allah ya ji ni zai ware shi kuya yace inna hauna qa'idun to anan za ku mutu kuwa to anan ne manyan su duk suka mutu shikenan suka rasa ina ne kasar su shi ne kake gani sai su je nan in suka rena mutum sai su kwace kasar shi sai su yaƙe shi su halaka shi su ma wani lokaci a samu wanda zai zo ya halaka su haka tun daga wannan lokaci to shi ne sa'ad ibn ubada ya ce wallahi mu ba za mu gaya maka irin wannan kalma a mu ba za mu gaya maka in zaɓi an ta rabbuka fa qatila ba inna hauna qa'idu a a Allah kiyaye walakin sai dai abin da za mu ce da kai izhab anta wa rabbuka fa qatila inna ma'akum muqatilun ka tafi kai da Ubangijinka yaƙi, amma ka san mu muhajiruna da ansaru muna tare da ku za mu taya. Mun san yaƙin kai da Allah ne za ku yi abu, amma za mu biyo baya. Za mu taya ku. Fafari har sunullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne farin ciki har sai da aka ga farin ciki a fuskar shi. ka san annabi kyakkyawa ne sallallahu alaihi wasallam amma idan yana far in yana murmushi kan ya fi fitowa wannan farin cikin da yayi duk wanda ya wurin sai ne farin ciki shi wa qala sai annabi ce ka anni anzuru ila masalil qawl sa'ad ibn ubada da ka bani wannan amsa sai na gama kamar gashi an sa mun jin ina ganin inda mutanen makka suke faduwa kuna kada su ana yanka su ga sunan gashi nan a gabana ina gani ga ga Abu Jahl gashi nan ya fadi anan ga Utba gashi ya fadi anan ga Walid shi ma ya fadi ga Shaybatu ya fadi ga wani ma ya fadi sabai suka ce wallahi duk inda ya nuna za a fadi anan suka fadi mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce musu ukhruju ala barakatillah ku fita ku hawo hanyar albarkar Allah nasara tana tare da ku wanda yake so ya ga wannan muhawara ta annabi alaihi salatu wasalam da sahabbai ya duba sira ta ibnu hisham juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da shida zai ga wannan muhawara tattaunawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa akan yakin badar fakaraju sai suka fito ila badr suka zo filin badar mun ga muku cewa badar sunan wata rijiya ce fili ne babba taro ake na kasuwanci duk shekara kamar yadda ake kasuwancin a kasuwan duniya an san kasuwan duniya ai to irin wannan tun a zamanin ƙurayshawa a larabawa suna yin taro amma a badar ake yin taro a wannan filin da aka yaƙi saboda laraba ba sa yin taro inda ba ruwa sai zama akwai rijiya tana ƙosar da mutane shi kenan fakaraju ila badr sai suka fito zuwa badar fa ja abu jahl bi jayshin zuwa al mudajjajina fi silah sai ga abu jahl ya zo da mutane kusan mutum dubu dan su 950 mutum 950 a wancan zaman ba mun gaya muku ba cewa annabi alaihi salatu wasallam adadin su kawai a abincinsu kawai ya tambaya da ajiya mai abincin a cikin abincin ya gano adadi saboda kaifin hankali an kamo yaransu guda biyu yan garuwansu masu ɗebo musu ruwa su kai musu to sai sahabban annabi alaihi salatu wasalam suna so waɗannan yaran su ce su yaran abu sufyan ne dan abu abu sufyan a kwato dukiya sai ce a su su yaran qurayshawa ne dan su ba su ma san me ake ciki ba sai mu an aiko mu ne mu zo mu ɗebo ruwa sai a take su a take su ce mu yaran Abu Sufyan ne mu annabi kuma yana sallah sai annabi ya ci gaba da sallah sai da yi raka rako'in da zai sai ya sallama sai ya ce da Allah ku bari ku bari yaran nan sun faɗi gaskiya kuna dukan su in sun yi ƙarya ku gamsu kai samari ku zo ku yaran suwaye suka ce mu yaran ƙwarai shawaye ya ce ina san haka su nawa ne suka shiga mu ba mu san adadin su ba suna da yawa sai annabi ya ce to raƙumi nawa suke sokewa sai ka ce suna soke tara wani lokaci su soke goma sai annabi ya ce to su ɗari tara da hamsin ne ko dubu kawai daga jin adadin raƙumin da suke sokewa ya faɗi adadin su kawai shikenan sai Abu Jahl ya fito da sojoji waɗanda suka tufatar da dukkunansu istilahi a cikin silaku kayan yaki wa indahum kullu uddatin wa adadin tare da su akwai dukkan tanadi na makami ga kuma adadi mai ƙarfi mutum dubu faja'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai yazo fa ayyana masari al-qawmi sai yana tafi sabai suna bin shi sai yana cewa nan wani zai fadi nan za a kashe wani nan wurin za a yanka wani nan wurin za a kada wani tun kafin fa a fara yaƙi tun annabi bai nuna kowa inda zai tsaya ba yake nuna inda kafirai za su faɗi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi yana ga musu abu jahlin yasra'una abu jahl anan zai faɗi shaybatu huna shaybatu shi ma anan zai faɗi alwalidu huna وليد بن مجيرة شيما أنا زي فادي أراهم ذلك قبل أن يعين لهم المراكز annabi ya musu wannan bayani tun bai nuna musu matsayitsayar kowa ba kun san in aka zo yaƙi ana nuna kowa inda zai tsaya kai wani tsaya nan ku ku tsaya nan maharba ku hau can ku kuma ku tsaya nan ku waɗancan ku koma nan to tun annabi bai nuna musu ba ya gaya musu ga yadda yaƙin zai kasance ولم يزل يدعو الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام bai gushe bai yana roƙon Allah sai inna ali ce mu ana gobe za a yi yakin da daddare kwana muka yi muna bacci amma annabi kwana yana sallah a gindin wata itaciya yi sallah sai yi miƙe muna jira mu ga ya ci assalamu alaikum ya yi sallama sai yi Allahu akbar sallah yake sallah yake to fa yau kuma al'amari ya yi nisa to da annabi ya idan da sallah sai ya kama addu'a Allahumma a'adini ma wa'adtani minan nasr Allahumma in shi'ta an la tu'bad ba'da al-yawm faltahzim hadhihi al-isaba annabi alayhi salatu wasallam yana cewa Allah ka cika min alƙawarin da kai Allah ka cika min alƙawarin da kai a nan za ka gano ashe dan an wa mutum alƙawari ba zai jaje sai kawai je da zauna ce ba matsala ba ya min alƙawari in akwai wanda za a yi wa alƙawari ai bai kai annabi ba to amma me yasa ki tuna Allah Allah yana mun jari wai a nuna maka cewa roƙon ubudiyya ce ka gane ko shi ne ma'ana shi yasa idan mutum yana a yawan addu'a yana yawan addu'a za ka ga wani abu na daraja da ɗaukaka da kusanci yana samu wanda kuma baya roƙo shi yasa in mutum yana da kuɗi da ya za ka iske bai da haske saboda wai shi an sallame shi Allah ya sallame shi kawai shi ko talaka kullum na sha ba ku misali wato idan mutum talaka ne za ka iske da asuba shi ke buɗe masallaci ta nafila Allah dan yanzu ya kira sallah ina ka idan da sallah kuma kowa zai fita ya bashi wani lokaci ma in yana addu'a kai har sai ka dauka ma bai ma san nan ne yake ba Allah jiya ma haka muka kwana ba mu ci komai ba Allah da yara sun isa aure Allah ba kayan aure Allah ka ce mace ni Allah kasuwa ta tsaya Allah gidan haya wata biyu kenan yanzu ya rage kuɗi na ya ƙare kuma kora ta za a yi Allah ka taimake ni Allah za ka je na sai to wannan sautin nashi Allah daɗi yake. Sautin talaka mabukaci yana da yawa Allah Allah daɗi saboda wannan muryar da wannan roƙon ne yake gwada cewa shi bawa ne kuma Allah Allah. Amma wanda aka sallame shi shi ya mamanta Allah ba. Shi masallacin ma baya zuwa zai ta waya ya ta waya ya ta waya sai an fara sallah sai ce ka garke waya za mu shiga sallah za mu shiga ana ce assalamu alaikum kawai zai daga wai shi kawai ya fada saboda shi bai da wata bukata an sallame shi. zai ta wata wata bukata a wurin Allah. Ya sa ka gode wa Allah a cikin talaucin. Ka gode wa Allah kana da wata alaka da Allah wadda kai baka san ta. Wannan roƙon da wannan magiyar da wannan kukan da kake yi Allah yana jin daɗi yana baka darajoji sai ranar lahira za ka gan su. To annabi alaihi salatu wassalam yana ta addu'a yana ta addu'a Allahumma a'dini ma wa'attani minan nas Allahumma ya Allah in shi ta in ka so Allah tu'bada in kana so kar a ƙara bauta maka ba adam yau bayan yau falta hazin hazin isaba to ka halakar da wannan jama'ar da nazo da su ba ka da kowa a duniya yau in ba mu ba Allah mu kadai ne naka kowa shirka yake asan ya fi kowa sanin Allah shi mawadaci ne ba shi bai damu ba ai ta shirkan ma shi ba ruwan shi Allah wallahi in baka so abota maka ka halakar da mu in ko kana so abota maka ka ba mu nasara in kana so kar a ƙara bauta maka bayan yau to ka halakar da waɗannan jama'u da na zo da su akhraja muslim fi sahihihi an abdullah bin abbas قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تؤمن في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كفاك مناشرتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل استستجيبون ربكم wato abin da ya faru annabi yana ta sallah yana ta sallah bayan ya idar da sallah sai kuma ya kama addu'a ina ta roƙo Allah Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu nasara Allah waɗannan jama'ar da muka zo da su ka taimake su Allah in kana so a ci gaba da bauta maka ka kubutar da waɗannan mutane ka taimake su saboda addu'a har mayafinsu yana faduwa mayafin da ya yafa a kafada sai da ya fadi ƙasa da abubakar ya hango haka sai ya taso sai ya zai ɗauko mayafin sai ya yafa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma baya ina cewa ya rasulullahi wannan magiya da kake wa ubangijinka ya isa haka ubangijinka ya ji ka ubangijinka zai cika maka alƙawari ubangijinka ya karba addu'arka ubangijinka ya karba addu'arka ya rasulullah ya isa wannan magiya yana gaya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yastajisu billah yana ta neman taimako da Allah tabaraka wa ta'ala wa yunashiduhu yana yi masa magiya hatta saqala rida'u har mayafinsa ya fadi kasa fa akazahu abubakar sai sai na abubakar ya dauki mayafin fa wada'ahu ala ra'atihi ya dora annaba aka وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من مناشدتك لربك يا إشيك وأن ماجيا لكسي وأبنجدك الله تبارك وتعالى إن الله ينصرك الله ذي تيمكيك وقال في النبي عليه الصلاة والسلام في شيء صدقة أي قسيا أبو بكر أي قسيا أي قسيا هذا جبريل آخذ بزمان فرسه ينظر كيف كان الشيء الله كربا أدوانا قال جبريل أن يسقوا أكل دوكينسا yana da doki sunan dokin haizumu dokin jibrilu haizumu ana cikin yakin sayyidul abbas yace yace wallahi yana ga wani sahabi sahabin da ya kamo shi yace kai kana da na kama wani abu ne ka dauka kai ka kama ne ce in ba ni ba ya kama kai sai wane kai yace wallahi ba kai ka kama ni ba wasu mutane ne da fararen kara wallahi sun suka kama ni akwai wani ma yana gaba yana cewa aka duniya haizu aka duniya haizu ashe jibril ana ga annabi ce jibril muje gaba haizu muje muje haizu su suka kama manyan kafiran suka daddaure sai suka miƙa saban sai saban suka dauka su suka daddaure su shine annabi ya kallo ne yace kai kai baka yarda da magana Abbas ba ina kai ina Abbas kalle shi sai zaka daura wannan yace malaika ne ya daure mai ya daure maka shi ya baka sahabai suka ce wallahi da yawa za mu ɗaga takobi za mu tari kafin sai mu ga kan ya faɗi kamun mu tara mala'iku sun shigo fajar shi ne ya ce sadakata haza jibril akizun bi zimani farasihi ma'ahu alfani min mala'ika tare da shi akwai mala'iku dubu dubu biyu yana akadim ya haizu haza mika'ila ga mala'ika mika'ilu ne shi ma ma'ahu alfun tare da shi akwai mala'ika dubu haza israfila ga mala'ika israfila nan ma'ahu alfun shi ma tare da shi akwai mala'ika dubu haza malakul maut to mala'ika mutuwa a gida ma yaya balle a wani yaki khamsatu alaf kaga an ka lissafa jibrilu yana tare da mutum dubu biyu mika'ilu dubu israfilu dubu hudu azra'ilu dubu hada dubu biyar ke shi ne hamsatu alafin ja'u lil qitali mala'ika dubu biyar suka zo don yin yaƙi a nan ne shi yake cewa wa jahada fihran inda badrin muhammadun wa jibrilu aw mikalu fihi takashafa kazalika azra'ilu إيه؟ كذلك أزرائيل جاء مبارزا فجاء نذيرا داعيا ومبشرا وأرشد من قد كان قبل تعسفا وصلى وسام السيف حتى مجاهدا وزكى وشاد الدين والكون فقفا وجاهد سهرا عند بدر محمد وجبريل أو ميثال فيه تكشفا كذلك إسرافيل جاء بارزا كذلك أسرائيل للحرب لسفا في خمسة آلاف أتوه بشارة وناصره مولا برايا وقد كفى أبو بكر العالي إمام وسيدي أبو حفص الفاروق حبيان صفا وعثمان ذو النورين والسن قد أتى علي أبو السبتين سليت مشرفا وطلحة سعد والزبير سعيدهم ونسل لعوف ثم عامر من وفى فيا قطر جمع الكافرين جميعهم قد ارضيتم المولى بنصرة مصطفى بكسركم الأصنام جبر قلوبنا وشدتم منار الحق أعلى وأشرفا بكسركم الأصنام جبر قلوبنا وشدتم منار الحق أعلى وأشرفا أي الله يا رحمن يا حي واهدي أقم بي أركانا لدينك ذا اقتفاء أي الله يا رحمن يا حي واهدي أقم بي أركانا لدينك ذا اقتفاء ربي برب البيت منك تداركا لقربي وأرجو الدهر منك تأطفا رجاء كبير واسع نون فضله أيا رب فضلا منك لطفا تلطفا رجائي كبير واسع دون فضله أيا رب فضلا منك لطفا تلطفا وقدري بالا
قدري يوم جدار الله أغني بخمسة آلاف أتوه بشارته وبالله وناصره مولى البرايا وقد كفى to fa waqa'at waqa'atu badr anan ne aka kafsa yakin badar ya afku an gane ko faqatala faqatala Allahu al-kuffar sai Allah ta'ala ya halakar da kafirai har yana faɗi falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ko qatalu sakinar isa sun halakar da shugabannin kafirci mutum saba'in min ru'asa'in daga shugabanninsu wa asarru sab'ina sun ɗaure saba'in sun kamo su a matsayin fursunan yaƙi min humul abbas ibn abdul muttalib a ciki akwai sayyidina abbas dan abdul muttalib lokacin da ya musulunta ba falan ma karihi lokacin da sahabbai suka ki ma nazala fi hukumil ganaji su aiki da abin da ya sauka a cikin hukuncin dukiyar ganimar yaƙi daraballahu lahum masalan sai Allah ya buga musu misali karahiyatukum li hadha al-amr kin ku ga wannan al'amari fil amfani a cikin raban dukiyar ganimar yaki ai ka karahiyatukum al-khuruj yawma khurujikum min al-madina yayi kama da kin da kuke yi daga fitowa daga Madina ranar da aka fito yakin Badar ku so aka yakin ba amma yakin ya zame muku alkhairi yanzu ma ku so a raba ganimar yaki ba kuma raban zai zame muku alkhairi ba ku so aka fito ba ila muqabalatin nafiri ya zuwa fuskantar ayari na tawagar mayaka shine kama akharjaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun sadaqa Allahu al-azim ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samad fa kun mujisan lana ya wahid al-ahad ya barru ya wikru ya aina al-muradi ajal يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شفيع له عقل ولا جد أنت الجياس بكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد آمين بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسد سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أظن والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله alhamdulillah akramaka Allah akwai mai amsan dariƙa بسم الله Dariƙar Tijjaniya tana da sharuɗa sai mutum ya yarda da su ake bashi ba a tilasta mutum dole sai ya shiga dariƙa a gane ko amma idan mutum ya zo ya ce yana so ya shiga to shi kenan sai a gaya mai sharuɗa in ya ga zai iya bismillah in ya ga ba zai iya ba kare ji kunya ya ce ba zai iya ba sharaɗi na farko in an shiga ba a fita saboda alƙawari ne tsakanin bawa da Allah ka yi alƙawari za ka dinga tuba za ka dinga salati za ka dinga hailala to bai kamata ka yi alƙawari ka saba ba na biyu ba a haɗa ɗariƙar tijaniya da wata ɗariƙa shehunnai likitoci ne ko likitocin mu nan da muke gani turawa in ka je kowane likita zai ce ma ga magani kar ka haɗa mai da maganin wani ka bari ka sha nashi wanda ya baka saboda ka zikirorin nan magunguna ne to babu laifi dan an ce ba a haɗawa da wata ba wai an raina magungunan wasu bane na uku shine ba a zuwa ziyarar wani wali da niyyar neman majazi mai rai ko mata ce sai annaba da sahabbai sai tijana saboda shi yara bara ne kana ɗan santi ba za ka je gidan wani dagaci ko gidan wani dogari ko gidan wani ka je neman abin da za ka ci ba kana ji ko sannan sharaɗin ɗariƙar tijaniya kula da sallah akan lokaci cikin jami'i muke ka ɗariƙar tijaniya magana yin sallah shi kaɗai ya ƙare dole ya riƙa yi a jami'i kuma akwai inda na gani shehu jani yana cewa duk limamin da ya baya cika ruku da sujada karka bi sallah ba maganar sallar farilla ba akwai ran da shehu jani yana magana akan qiyamul layl wani sahabin sai yana zaune sai ke cewa "Kai, maulana wallahi ni na da nauyin bacci ni wallahi in ba alfajir ya ce to ba na iya tashi wani qiyamul layl sai ce to aje mana tarbin mu je ka a sauka lafiya dariƙan mu bata dace da kai ba aje mana tarbin mu ka fita na fada ba wai shi ne wanda ake mai wasa da ɗariƙa yanzu wasu yara su yi gungu wasu ba za su yi sallah ba wai saboda ɗariƙa ce jami'a har waɗansu su samu bakin yin magana wanda shi nafila ma yana magana cewa in ba za ka yi nafila ba ka ajiye mai carbin shi ka fita saboda ka kana ji ko sharaɗin ɗariƙa kula da sallah akan lokaci duk wani abu da kake ji daga wurin wasu ana biyan su ne su riƙa idan su bata sunan ɗariƙa da sunan wani abu daban sai hakika ko wani abu sannan sharaɗin ɗariƙar tijjaniya ne girmama iyaye ba a yi masa rashin kunya idan mutum ya yi wa iyayensa abin da bai dace bai zo karɓar ɗariƙa ba a bashi sai ya ji ya tuba sun yaci idan kuma ba sa kusa to za a iya bashi ya alƙawari in ya bar inda ya karɓi ɗariƙar zai tafi wurin su zai ba su haƙuri kuma in za ka ba su haƙurin ba haka kawai za ka je hannu rabbana ba a gasashe kaza za ka ce wa ba shi kuma babanka sai ka dan samu wani dan buhun shinkafa sai ka je ka kai ya gama addu'a Allah ya albarka o ka ga yaro ya da da da sai da kake mana rashin kunya kake kaza kuma yau kai ne Ga, amma da yaran nan dai mun yi sa'a ayyan nan na gama addu'a a kanka kaza kaza kaza sai to babu dama ina so a yafe mun abin da nayi a baya sai ya yafe ma baya ka kawai za ka je ka ce baba ku yafe mu a ba ba da ai kaɗan ba su wani abu idan kuma sun mutu to kai musu la ilaha illallah dubu saba'in ka aika musu shi wannan ko baka saba wa iyayenka ba ma in ka tuna su ka tuna alherin da suka yi maka kuma gashi yanzu ka girma wataƙila ka yi kuɗi ko ka kai wani ƙarfi kana tunanin ina ma da iyayena suna nan da na musu hidima to kai musu la ilaha illallah dubu saba'in ya fi duk wata hidima da za ka yi musu ka aika musu da shi lahira kar ku manta fa a hadisi aikin bawa mummuna ne ya rinjaye aikinsa na alkhairi ba an sani ba annabi ya ce ga wata ita kada ɗan karama ta faɗo kawai sai aikin lada sai ya ɗaga saboda wannan ƴar takarda fa ya fale fale kawai faɗo wata a cikin ma'auni kawai sai ta ɗaga aikin lada ana duba sai ga la ilaha illallah ko haɗe ita ce duk ta ɗaga abun kawai to ina ga dubu saba'in saboda haka dan mutum tsakaninsa da iyayensa akwai wani abu na rashin jituwa kuma suka mutu sai daga baya yi hankali ga abin da ne musu bai dace ba ya kamata to roƙe su kuma ga sun mutu to sai kai kokari ka haɗa wannan adadi ka tura musu kana ji sannan sharaɗin ɗariƙar tijjaniya ne san annabi da koyi da shi kana ji ko sharadin ɗariƙar tijaniya ne barin lalata ko sigari ba a zuƙa balle wuyi balle giya balle koket wani kayan maye me yasa ake shaye-shaye ne ba bakin ciki bane mafi yawa ke damun mashaya mutum bakin ciki kama sai je dan sha wani abu wai dan yi baki ba abin da yake dauke bakin ciki kamar la ilaha illallah kai ta faɗin ta kawai zaka ga bakin ciki ya gudu to da ka in mutum yana ɗariƙa ba sai ya sha komai ba ka sha zikiri kawai sai ka warka ka samu ka fita daga cikin bakin ciki sannan sharaɗin ɗariƙar tijjaniya barin cutan halittar Allah zan ce ko aiki in mutum ya shiga ɗariƙar tijjaniya ko tsuntuwa baya in kai tsuntuwa dole kai ci biya ba yadda za ka ga wani abu mai amfani a ƙasa face na wani mai fani in kai ci biya ko da ka bari taɓa yiwa kana tijjaniya ba kai tsuntuwa a aljihun wani a ƙasa ma an ce kakkan tsuntuwa balle aljihu sannan ba tijjani ba zai ɗauki makami ya je fasa shagon balle ya zubar wa wani da jini balle ya raba wani da ransa zagi ma an hana in sai shiga ɗariƙar tijaniya ba ruwanka da wani maganin izala wani shi'a wani wane ne zikiri aka ce kai kam musulmi ka basu musulmai ne aljanna kuma ta Allah ce wanda ya aiki mai kyau kuma zai shiga ba ka isa ka hana Allah ba kai dai kai ta kanka kawai to da ka kai samari su fita daga inda aka aje su su dinga shiga wasu maganganu kullum kana leka social media wani ya ce kaza wani ya ce kaza ina ruwanka a yadda da wannan sharuɗin raga ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طبعا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وبلاد الذي يسلم على آدم هذاك دليل التجانية استغفاري وصلاتي لا إله إلا الله لازم سافة يما وجيبا سوء أو ذكر الجمعة سوء أساتي بإذن شمس يا رضي الله عنه آخر با سند إن نبات دليل الدشي دقى مولانا الشيخ أبو الفتح رضي الله تعالى شيكم دقى مولانا الشيخ على جبران يسر radiyallahu ta'ala ne shi kuma daga sayyidi Ahmad al-Khairi al-Ayyashi radiyallahu anhu shi kuma daga sayyidi Ahmad al-Abdalawi radiyallahu anhu shi kuma daga sayyidi Ali Tamasi radiyallahu anhu shi kuma daga Maulana Sheikh Ahmad al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu warḍahu an nabiyyi shi kuma daga sayyidi al-Wujud sallallahu alaihi wasallam daga rabbul izzati Allah tabaaraka wa ta'ala ka karba إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله وسلوك جهادا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله فكي الحمد لله sai ka nemi wanda suka iya su koya maka